الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقلة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa yau muna wuni na 20 daidai ga wannan watan mai albarka watan ramadana wata nasara a kalandar musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1400 shida daidai da ishirin ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam biyar. ubangiji allah kai mana buɗi muna karatu cikin suratul hadidi jiya mun kwana aya ta shida insha allahu ta bakwai ne to za mu tashi aya takwas bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الدرس منجيا bin ji Allah yana kiran waɗanda suka yi imani da Allah da kuma manzansa da su ciyar daga abin da Allah ya ba su wanda ya sanya suka mai dukiyar waɗansu ce Allah ya gada ya kuma ba su ya ce su ciyar fi sabilin lahi ya ce waɗanda kuma suka yi imani daga cikin suka ciyar to suna da lada mai girma to salaki cewa malakun la tu'minu na billahi me ke gare ku me yasa ba za ku yi imani ba da Allah kamar ka ce yanzu wanda yake amsa kiran wancan umarnin kuciyar daga abin da Allah ya sa kuka mai kamar ka ce ba su amsa kiran Allah ba da aka lakita mai suwa malakun me yasa dan me me yasa ku ba za ku yi imani ba da Allah war rasulu ya da'ukum litu'minu bi rabbikum kuma ga manzo yana kiran ku domin ku yi imani da ubangijinku kenan abin yana da ban mamaki a karanta ma aya ta alkur'ani a ce maka manzan Allah ya ce amma ƙila bai yi daidai da son ranka ba to wani abin ƙarya ne wani abin babu shi wani abin sai ka mai rikon sakainar kashi tun da bai daidai da ra'ayinka ba wa kada akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin kuma Allah ya rike alƙawarinku lokacin kuna tsatsan annabi Adamu kuna alimul zarra kun yi alƙawari da Allah cewar za ku kadaita shi da zarar kun zo duniya to kuma kun zo din to ku cika wancan alƙawarin da kuka dauko a gaban Allah sai Allah ya ce
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات shine wanda ya saukar wa manzansa bawansa ayoyi bayyanannu masu bayani dake-dake filla-filla su bayyana ma halal su bayyana ma haramun Allah ya ce ka yi kaza Allah ya ce ka bar kaza da yi kura jakun mina zulmati la nuri don ya fitar da ku daga cikin duhun kafirci zuwa ga hasken imani wa inna allaha bikum lara'ufur rahim lalle Allah game da ku mai tausayi ne kuma mai rahama ne daga cikin tausayinsa a cikin ku ko mutane aka fitar da masu isar da sakon Allah da yaren da kake ji da shi za a ma wa'azi don ka fahimta don ya zama hujja a kanka yanzu kila da dan China aka aiko aka ce zo ya ma wa'azi kila ba za ka zo ba dan ba ka sanin me yake fada ba za ka fahimci me yake fada ba amma wanda yake jin yarenka kake jin yarensa ya zo shi zai isar maka da sakon Allah dan ka fahimci abin daidai wannan rahama ce ta Allah da haka Allah mai rahama ne akan ku dan kar ya kama ku ba tare da kun sani ba sai Allah ya ce وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Allah ya ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillahi me yasa me kuke gadara da ba za ku ciyar da dukiya ba saboda Allah walillahi mirasu samawati wal ardi alhali Allah ne magajin sammai da ƙasa shi dai gaji dukiyar ya rike in ya ga dama ya baka kuma da ya baka sai ya ce to ka sai aljanna da kuɗin shi ya baka kuɗin kuma aljanna ta sace kuma ya ce ka saya da kuɗin ai in ba kana da wani gadara ba ya kamata ka je ka saya Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl fatihi wa qatal daga cikin ku ba zai yi daidai da wanda ya ciyar kafin a yi fatahu kuma ya yaki ba malamai sun ce fatahu makka wasu ka ce a fatan hudabiya na ke nufi daga bayan fatan hudabiya wanda ya kashe dukiya saboda Allah ya yi yaƙi saboda Allah ladansa ba zai kai wanda ya kashe dukiya ya yi yaƙi saboda Allah ba kafin fatan hudabiya ko kuma fatan makka kenan wanda ya ciyar da dukiya ya yi yaƙi saboda Allah kafin fatahu maka wanda ya yaƙi ya ce dukkan saboda Allah bayan fatahu maka ladan ba zai zo ɗaya ba wanda ya yi kafin fatahu maka ko hudaybiya ya fi yawan lada ya fi girman lada domin a lokacin manzan Allah ya fi bukatar taimako a lokacin ba kowa bane yake yadda a gane ma yayi imani dan haka Allah yake cewa ula'ika a'azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wadancan da suka ciye da dukiyoyinsu suka yi yaki saboda Allah suna da wata irin daraja akan waɗanda suka ciyar bayan fatahu makka kenan a cikin sahabban ma akwai waɗanda suka fi daraja a cikin sahabban ma daka sahabin da ya ciyar da dukiyarsa bayan fatahu maka ko fatahu da biya bai kai darajar wanda ya ce da dukiya ya yaƙi ba bayan a kafin fatahu maka ko da biya ballantana kuma na yanzu ina ba ta mun gane sahabban ma kansu wani ya fi wani daraja to ballantana kuma kai na yanzu wanda tabi'u tabi na ba gan shi ba kenan sai ka ce darajarka ba ta kai ta tabi tabin ba ashe rigima ce sa kai a damuwa ne ka leƙa baya ka ɗauko wancan sahabin ka ce ba mutumin kirki ba ne jefa kai a rigima ne matsala ne wadda wancan mutanen sun ba da duk lokutansu sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yadda manzan Allah ya fi kowa ya fi komai suka taimake shi suka girmama shi suka ɗaukaka shi suka yi dakon addini nan zuwa nahiyoyi daban-daban a duniya ai baka haɗa kanka da su ba ba mu haɗa ba mu haɗa wanda kai a unguwar kuma ba taɓa dungure maka akan addini ba baka taɓa samun wata matsala ta addini ba in ka ka samu wata matsala kai ka sa kanka ka je zanga-zanga an lamati a gaska ai kaga sakan ka ba dini ya saka ba na ba gaba ga wani ka je zanga-zanga an tilamati a gas ko ka je tattaki an harbe ka wani addini ne ba addini kaiwa ba kanka kaiwa waɗancan kuma su addini suka yi wa ba sa fishi don fishin wani in kaga sun yi fishi ka taɓa addini ne in kaga sun yi fishi ka taɓa manzon Allah ne ina fata mun gane to haka ma yau muke dan wani malamin mu ba ma fushi da shi in ka zo gaba na ka zagi malami na ko daga ka ba zan yi ba amma a hir ka taɓa manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam da karbi ne kare zaka ba mu faɗa kan wani Allah ce wa kullan wa'ada Allahu zama kowane bangare Allah ya musu kyakkyawan alƙawari da wanda ya ciyar ya yi yaƙi kafin fatahu da wanda ya ciyar ya yi yaƙi bayan fatahu Allah masa alkawari wallahu bai mata amalin sabirun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labarinsa kenan ba a kulle kofa ba daga nan har lokacin da za a toshe kofar tuba daga nan har lokacin da rana za ta fito daga yamma tewo gaba in ka yi aiki mai kyau Allah zai karba kuma Allah zai baka lada wani alkawari ne akan Allah na'am man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Allah ce man zallazi yi ƙuridullaha ƙarban hasanan wane ne zai ba wa Allah rance kuma rance mai kyau akwai rance akwai bashi kuma akwai bambanci tsakaninsu rance kana da shi amma ƙila yanzu baka fito da shi ba ko yana account ko yana gida kuma ga abin da kake bukata yanzu da ka sai ka yi rance in ka je gida ka mayar bashi kuma daman babu shi ne in ka ba da bashi daman babu yau ka shahada ne ka bayar ko a samu a baka ko kai haguri ka yafi shine bashi to da ka Allah bai amfani da kalmar bashi ba sai ya amfani da kalmar rance tunda yana da abin biya sai ce man zallabi yuqridullaha wane ne zai ba wa Allah rance qarban hasanan rance mai kyau ba dan bai da shi ba a'a sai dan jarrabawa yanzu Allah ya ga dama duk abin da addini yake bukata sai ya saukar da shi ko menene duk abin da ke a masallaci zai gashi a gida kurin an je hoshi kaga makaranta a gine an je hota Allah zai iya yi amma saboda jarraba mu sai ya ba mu aikin a hannunmu ya ba mu kudin sai ya ce kuma mu yi dan mu samu lada wannan soyayya ta tsakanin ubangiji da bawansa Daka wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau yahudawa da suka ji wannan kalmar sai suka ce ashe Allah talaka ne mu ne masu kuɗi Allah ma hanne mara ci ya gurmu Allah ta to duk wanda ba Allah rance kuma rance mai kyau menene rance mai kyau kai dan Allah duk yawan aiki duk kankancinsa ba yawan Allah yake kallo ba ba gangancin Allah yake kallo ba daga ina aikin ya fito zuciyarka ake dubawa idan ka yi dan Allah Allah ya sani in ma baka yi dan Allah ba Allah ya sani fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karimun idan aka tashi biyan karancan sai a ninka ma sannan kana da wulada mai yawa an tashi biyan ka sai a ninka maka ah ila za ka ce to ai addini ya hana ya zan kudin ruwa kenan ko a to ba haka ba ne mu'amala tsakaninmu mu mutane ta sha bamban da mu'amala tsakaninmu da Allah shi Allah so yake mu shiga aljanna ba burinsa mu shiga wuta ba da haka yake kyautata mu'amala tsakaninmu da mu da shi sai take da sauki amma mu'amala tsakaninmu da mutane a nan ne ruwa take shiga ko haramun take shiga misali idan na baka bashi sai na nemi wannan bashin din sai na karu a ciki wato na baka bashi naira goma ina son ka ban naira goma sha ɗaya ko sha biyu kaga ruwa ta shiga na ci haramun amma ya sha bamban kuma idan na baka bashi sai ka samu abin biya na sai ka biya ni bashi na kuma daga to ga dan wannan kuma a sawa yara goro wannan babu laifi an gane bayan ka biya tunda ba sharadi ba ka ji dadin abin ne abin da ne maka da ka ji dadi sai ka biya ni bashi ga to kuma ga wannan ka ja ruwa an gane amma kuma an baka biya ni ba babu kyauta tsakanin ne da kai yanzu na bin ka bashi baka biya ni ba sai kuma ka ɗauko kyauta ka bani ba wannan bashi ba wannan kyautar ina ba ta mun gane da haka duk wani Allah ya duk wani Allah ba ya ba Allah rance rance mai kyau to ranan biya Allah zai ribanya masa kuma ya bashi lada mai yawa yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ranar da za ka ga muminai maza da muminai mata haskensu yana haskakawa ta gabansu ko kuma ranar da muminai maza da muminai mata za su ga hasken yana haskakawa ta gabansu ranar alkiyama kenan bushira kuma yau yau ana muku albishiri jannatun tajri mitar anharu da shiga wata aljanna waɗanda koroma ke gudana karkashin su khalidina fiha kuma kuna madawama a cikin ta zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine cin nasara mai girma ranar alkiyama duk mutumin da yake sallah yake alwala gaban alwalan suna yin haske wannan hasken shi zai haskaka masa hanya zuwa siradi munafukai suna yin alwala su shiga masallaci su sallah daga hasken ya kunna fal kamar nefa sai dip sai ya dauke su kuma mummune sun riga sun tafi hasken sai yana haskaka musu hanya ina ba ta mun gane sai Allah ya ce
يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم سور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa lokacin da mutane suke cikin duhu Allah maɗaukakin sarki sai ya tada wani haske idan mummune suka ga wannan hasken to sai su nufi wajen hasken wannan hasken shi zai musu dalili ya musu jagora zuwa gidan aljanna idan munafukai suka ga muminai sun tafi shiga gidan aljanna sai su bi su idan sun bi su Allah kuma sai ya tare su ya sa wani duhu ya zama munafukan yanzu ba sa ganin mummunai to a lokacin ne sai su ce yau mai ƙolin munafiku na wali munafikatu Allah ce ranar da munafukai maza da munafikai mata za su ce lillazina amanu su gaya ma masu imani unzuruna na ka tabi min nuriku ku dan jira mu mana mu dan dosa da hasken ku ila sai masu imani su ce musu irji'u wara'akum faltamisu nura a'a ku koma bayan ku ku je ku nemo haske ai a lahira ba aiki a lahira sakamakon aiki ne a duniya ake yin aiki da ku koma baya ku je ku nemo hasken faduriba bainahum bisurin lahu babun sai a buga wata katanga tsakaninsu katangar tana da kofa katambar katangar batinu minhu rahma cikin katangar rahama ce aljanna kenan wa zahiruhu min qiblihil azabu bayan katangar kuma ta bangaren munafikan nan kuma azaba ce wuta kenan yunadunahum alam nakum ma'akum munafikan suna kiran masu imanin ashe ba tare muke a duniya da ku ba mu shiga masallaci tare mu je jihadi tare mu je gurin wa'azi tare komai tare muke yi kalubala sai mu munin sai eh walakin na kun fatamtum an fusa kuma sai dai ku kun fitini kanku da kuka mai da kanku munafukai wata rabbarsu martabtum kuka jira sannan kuka yi kwanto ko kwanto shakku shiga zuciyarku wa garatu kuma al'amaniyu tsawon lokaci kuma ya rude ku tsawon lokaci ya rude ku shekaru suna rudar mutum dama tana rudar mutum irinta ce ta roɗo waɗannan munafukan hata ji amurlahi har al'amar Allah ya zo ga shi muna cikin alkiyama ugarkun billahi garur wani mai rudi ya rudar da ku kuka bar Allah menene munafunci munafunci shine ka ɓoye kafirci ka bayyana imani shine munafunci na ba ta mun gane to shi munafinci akwai ma'anawi akwai itikadi kashi biyu ne munafinci itikadi shine wannan wanda mutum zai boye kafirci ya bayyana imani itikadi kenan wannan yana tabbatar da mutum a wuta amma akwai munafinci ma'anawi misali manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama alamomin munafiki guda uku ne wata ruwa guda hudu idan zai yi magana ya yi ƙarya in za a aka ba shi amana ya ci mai na uku idan aka baya mana ya shi da ya ce ha'inci idan aka yi jayayya da shi aka yi fada sai ya ci mutunci wai za faɗa wai za mai in aka alkwari ya saba ko to wannan munafunci ne ma'anawi shi wannan munafuncin bai fitar da mutum daga musulunci idan ka ce wannan munafuncin zai fitar da mutum daga musulunci gaskiya za ka tare mutane da yawa yawa wadda su rage masu da yawa na wata mun gane amma shi malam bahaushe ya ɗauki munafunci ka ambaci aibin wani a bayan da zaunan ba munafunci ba ne sai Allah ya ce
فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah ya ce falyawma to a yau la yu'khadhu minkum fidya ba a karban wata fansa daga wajen ku Allah bai karban cin hanci Allah bai karban kudin beli ba ya karban kudin beli yawa yau ba a karban fansa ba a karban beli ba a karban fidda'u fidiya fidda'u ko ba a karban fidda'u shine ai an maka mutuwa malama ta kato a kawo kudin fidda'u fidda'u ne fidiya ko to Allah ya ce to ba ya karba ba a karɓar fidiya daga gurinku ko munafukai wala min allazi da kafaru haka nan ba a karɓar fidiya daga kafirai ma'awakum annaru kawai makumar ku wuta hiya maulakum ita ce tafi dacewa da ku wa bi'sal masir tir kuma jahannama ta zama makoma ka gama rayuwarka a duniya musamman dan Najeriya talakan Najeriya in ya shiga wuta wala zama ba tausayi a duniyar ba kwanciyar hankali kana da kudin ba kwanciyar hankali kana da mulkin ba kwanciyar hankali kana cikin talauci ba kwanciyar hankali talakan najeriya sai gyaran allah to ka dage ka samu aljanna sai allah ya ce ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-khushu'u farkon abin da za a fara daukewa a cikin mutane a neme shi a rasa al-khushu'u kaskantar da kai shi za a neme shi a rasa a cikin mutane Allah ce alam ya'ani lillazina amanu ashe lokaci bai yi ba ga masu imani an taka sha'a qulubum li zikrillahi zuciyarsu ta yi laushi su kaskantar da kai wajen ambatan Allah wa ma da zalbin haƙi da abin da aka saukar na gaskiya wala yakunu kallazina utul kitaba to karfa su zama kamar waɗanda aka ba su littafi min qablu kafin ku fatala alaihimul amadu su tsawon lokaci ya yi musu nisa faƙasar ƙulubuhun sai zukatan suka bushe wa kasirun minhun fasikuna da yawa daga cinsu fasikai ne da yawa daga cinsu fasikai ashe mu da Allah ya ba mu ƙarancin nisan kwana ashe alheri ne annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa 60 ne 70 shekarunsu 60 ne 70 wanda ya haura saba'in kaɗan ne a cikin al'umma shi yasa a matsayinka na musulmi tun in Allah ya kaddara ka kai shekara hamsin to tun daga ne kamata ka nemi fada tsakaninka da duniya ku bata da ita e tun daga shekara hamsin ya kamata ka nemi fada da duniya ku bata da ita idan ba shi tsakaninka da ita don in ka ce a lokacin kuwa za ka nemi soyayya da ita to za ku bata da Allah eh a lokacin da kace zaka nemi soyayya da duniya to wallahi za ku bata da Allah kuma naka ku bata da duniya dan ku saba da Allah Allah ya soka ai kudin ma in ya wuce daga shekaru 25 zuwa 40 ai kama karko in ma ka samu amfanin sa kadan ne naka hakura roki Allah ya baka na rufin asiri in ka je lahira Allah ya baka aljanna yake da aka waɗancan dogon buri ko kuma tsawon lokaci ya sa zukatansu suka bushe mafi yawan su fasikai ne tsallaci اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم Allah ce ilamu ku sani anna Allah yuhi al-arda ba'da mautiha Allah ne yake rayar da ƙasa bayan ta mutu yanzu duk abin da ka je ka shuka a ƙarƙashin ƙasa mutuwa zai ba zai fito ba don ƙasar a mace take amma Allah maɗaukakin sarki sai ya raya ƙasar ta hanyar zubo mata ruwa daga sama sai ta rayu ta fitar da tsiro ka je ka shuka iri ya fito ƙada bayyana lakum layati la'allakum taqilun mun yi muku bayanin ayoyi hujjoji daki-daki don ku yi hankali il musaddiqina wal musaddiqati lalle masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wa qardullaha qardan hasana da waɗanda suka bawa Allah rance rance mai kyau yudha'afu lahum wa lahum ajrun karimun Allah zai rubanya musu sannan suna ladada mai girma Allah maɗaukacin sarki yana maimaita wa mutane taimakon Allah da dukiya domin aljanna ta fi sauƙin shiga da dukiya kuma karka daga kanka ka kallaci mai tarin dukiya a'a abinda Allah ya baka a ciki ƙila ka shiga aljanna ba sai ka ba da yawa ba ba sai ka tara da yawa ba kai dai kai dan Allah kai fata kuma Allah ya karba domin addini yana da buƙatar gudunmawa a gudun al'umma kuma kowane ɗan adam akwai irin gudunmawa da yake bayarwa mai kuɗi yana bayarwa talaka yana bayarwa mai mulki yana bayarwa ka yi amfani da damarka kafin rashin damar ta su sai Allah ya ce
والذين آمنوا بالله ورسوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah ya ce wallazi na amanu billahi wa rusulihi waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzannin Allah ula'ika huma siddiquna wa'annan suna siddiqai wa shuhada su kuma shahidai wannan wawul ba wala tahu bace wa shuhada'u inda rabbihim su kuma shahidai a gurin Ubangijinsu lahum ajruhum wa nuruhum suna da ladansu da kuma haskensu malamai suka ce a shuhada a nan annabiyuna annabawa da manzanni sai ce wallazi na kafaru amma waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata ayoyinmu ulaika sahabu jahim wanda ɗan wuta ne kai tsaye sai Allah ya ce
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah maɗaukakin sarki ya ce, ilamu ku sani, annamal hayatu duniya, lalle rayuwar duniya, la'ibun walhaul, cike take da wargi da wasanni. Rayuwar duniya cike take da wargi da wasanni. Shi sa manzala ce duniya la'ananniya ce, kuma duk abin da ke cikin duniya ma la'ananne ne, in ban da ambatan Allah. to da Allah kana da hankalinka da tunaninka da wayanka akan la'antacce zaka je kana ba ta lokacinka akan la'ananne duniyar zaka je ka sai da lahirarka abin da yake la'ananne da aka Allah ce duniya cike ta kyau da wargi da wasanni wazinatun da kuma kawa da ado ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau iyanan duniya ce billahi azum dukkan gidanka Allah ba zai baka lada ba dukkan gidanka Allah ba zai baka lada ba dan ka gida mai kyau dukkan motarka Allah ba zai baka lada ba dan ka hawo mota mai kyau a Allah bai hana ka gina gida mai kyau ba bai hana ka hawo mota mai kyau ba wannan ribar kafa ce amma dai kar ka yi tsammani zaka samu lada akai dan kawai tsere ne ake a duniya bayan wasanni da wargi sai tsere kuma wajen yi wa duniyar ado wata fakurun bainakum sai kuma nuna alfahari a tsakaninku wata kasun fil amwali wal auladi da kuma gasar nuna yawan dukiya da yawan yaya abin da ke cikin duniyar kenan sai ka nuna kafu wani wani sai ya nuna ya fi ka ku yi ta fama wannan ya fi wancan kuɗi wannan ya fi wancan yawan yaya wannan ya fi wancan dangi wannan ya fi wancan gida mai kyau wannan ya fi wannan mota mai kyau shi ke nan fa a cikin duniya kuma allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya jarabce ku a cikin wani abubuwa a cikin dukiyarka allah zai jarabce ka a cikin yayanka allah zai jarabce ka a cikin matanka allah zai jarabce ka ya allah ka yi mana jarabawa mai kyau irin wanda mu iya ci a cikin 'ya'yanmu da dukiyoyinmu da iyalanmu wallahi wata jarabawar da ɗanka to mu kuma kafa mana daga cikin khabir da musa da khabir ya kashe wani yaron me yace ne iyayen yaron mutanen kirki ne amma soyayyar yaron zai halakar da su za su kafirce ai jarabawa ce ko da haka sai aka kashe yaron dan Allah ya canza masa abin da ya alkhairi kedan yanzu ɗanka ma zai kafirce kai ba ta kai yake ba wallahi ta kansa yake idan ruwansa da kai ba ka kawo duniya ba ka biya shi kudin makaranta ka yi karatu ba ruwansa da kai ko abin da suke cewa ma yan bokon zamani ai abin da mahaifinka ya maka wajibinsa ne ya yi maka to yanzu kai ma ka haifi naka da kai yanzu wajibin naka ne kai wa naka ba wancan ba da ka ɓata lokacin ka a kansa ka samu makaranta mai tsada wadda babu irin ta garinku ka kai shi don ya yi turanci shi kenan ba ruwansa da kai tun daga ka fara lalata mai tarbiyyarsa ka lalata mai kwakwalwarsa ila ma makarantar sicilia ka kai shi mai sikar sama da gwiwa rabin kirji a waje in za a shiga ajin ma sai an cire hijabi jama'a akwai abu mamaki wallahi a gari kamar ningi wanda 99% ko wance 100% musulmai ne amma wai ka ɗauki ɗanka kaiwa arne ko arniya shi zai ɗanka tarbiyya shi zai ɗanka tarbiyya wai gari kamar ningi har akwai makarantar da za a cire hijabi ba a shiga makaranta da hijabi a gari kamar ningi ba a shiga aji da hijabi a gari amma idan kuke ka yayanku me kuke so turancin banza turancin wasu Allah ya tsine wa turanci albarka kai bai kai irin wani makarantar kai da Allah ya dauka ka yanzu kana cin albarkacin boka irin wannan kai ina gidin musha kai karatu kuma Allah ya masa albarka amma ka ce a kai arni ne zai ma tarbiyyar ɗanka ka je jarabawa ce alfaharin kenan adan kenan Allah sawaka to duk wani abubuwan da Allah ya lissafa sai ce kamar salin gaisin kamar misalin ruwan sama ne a ajabal kufara nabatuhu lokacin da ruwan sama ya jika ƙasa manomi ya je shuka shuka ta fito ta yi yabanya sai yabanya da ta ba sha'awa sun mai hiju sai kuma yabanya ta bushe fatarahu musfarran sai ga yabanya ta zama yalo sun mai kodin hutama sannan ta zama karmami wayanta abubuwan da aka lissafa maka a duniya wasannin da adan da alfaharin dukiyar da 'ya'yan to da haka misalin ruwan sama ne da ya sauka ma ƙasa ta fitar da tsoro sai kuma ya banye ta bushe ta zama karmami wa fil akhirati azabun shadidun da ma za a barka da wannan asarar duniya ma da ka ji dadi sai aka ce to kuma a lahira ga azaba mai tsanani sai ta ma wa magafaratu minallahi wal qur'an ga kuma gafara daga Allah da yadda wani ka zaba azaba mai tsananin ka zaɓa ko gafara da Allah ka zaɓa. Allah ce, wamal hayatu duniya illa mata'ul guru. Rayuwar duniya ba wata aba bace face jin daɗi ne mai ruɗarwa. Jin daɗi ne mai ruɗi. Kana abin da ka ga dama, kana sheke ayarka saboda yawan dukiyarka ka fi ƙarfin hukuma saboda yawan dukiyarka ka fi ƙarfin kowa ga miliyoyi a gida ga su a banki ga motoci ga kaza ga kaza ga kaza da aka kai kai Allah ma ka fi ƙarfinsa to duka rudi ne a banza suke sai Allah ya ce سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah madaukakin sarki yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kardu samai wal ardi maimakon wadancan kayan shagaltuwar na duniya to ku yi rigayi ku yi musabaka ila magashiratin zuwa ga neman wata gafara min rabbiku daga ubangijinku wa jannatin ku yi gaggawa ku yi tsere zuwa neman wata aljanna arduha ka ardu samai wal ardi fadin aljanna kamar fadin sama da ƙasa ne wa iddat lil ladina amanu an tattaleta an yi tanadinta ga waɗanda suka yi imani suka yi imani billahi wa rusulihi imani da Allah da manzanninsa zalika fadlullahi uti man yasha to fa wannan wata falala ce daga Allah da Allah yake ba wanda ya so wallahu zul fadl azim Allah ma'abocin falala ne mai girma zaka idan zaka nuna kafu wani to nuna shi wajen bin Allah idan za ka nuna ƙwazanka nuna shi wajen bin Allah idan za ka nuna kaiwa ne ne nuna shi wajen bin Allah sai ka fi zamun zaman lafiya mala bin Allah baya hana jin daɗin duniya kuma bin Allah bai hana samun rayuwar duniya ai akwai sahabbai mutanen kirki amma kuma masu kuɗi ne sun yi wa Allah hidima amma kuma Allah ya ba su dukiya ashe dukiyar ba ta hana neman lahira bin Allah kuma ba ya hana ka samun dukiyar sai Allah ya ce
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Allah madaukakin sarki ya ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da za ta samu mutum a bayan ƙasa ko a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko kuma a jikinku illa fi kitabin face tana cikin littafi min qabla an nabra'aha kafin mahalicce ta kenan musibar kashi biyu ce Allah madaukakin sarki ya raba su kashi biyu ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da za ta same ku a cikin ƙasa kamar talauci kamar rashin ruwa ire-ire waɗannan wala fi amsu ko kuma a jikinku kamar ciwo da ire-irensa to tun kafin a halicci musibar tana nan a rubuce a lauhil bafos illa fi kitabin face tana rubuce allahil mafus min qabla an nabaraha tun kafin malikita daga duk abin da zai same ka da abin da zaka samu yana rubuce addu'a ba ta maganin wannan musibar da Allah ta same ka amma tana sauƙaƙa shi misali Allah ya alƙawarin sai ka hawa mangwaron nan sai ka hawa duk ila in ka faɗo din za ka kare to sai ka yi ta addu'a to za ka faɗo din amma ba za ka kare ba ina ba ta mun gane shi yasa ai manzo Allah ya ta koya mana addu'o'i na kariya domin su dage kaifin masifa idan za ka fito daga gida ga ado da za ka yi za ta kare ka daga shaidan idan za ka hau mota ga ado da za ka yi za ta kare da ta sauka mahatsari za ka kawo abin hawa kayi in za ka koma gida maka in ka gwada idan za ka shiga gida karka yi aduwa shiga gida karka yi sallama kawai shiga dunkun-dunkun kana shiga sai Allah ya jarabce ka sai ka ga abin da kuma zai bata mare kana shiga da irin wannan shigar ta ta ta jahilai da wallahi ka ga abin da ya bata mare a gida idan ma ce fitsari ya kamo ka kazo ka shura buta ba ruwa haka ba sa batsal na farko kenan awa da haka amma idan za ka shiga gidan ka yi addu'a in Allah ya dace dan ya bar gidan kenan balla tana ya bata maka rai haka in za ka fito daga gidan in Allah ya dace dan ya kaura bar shi din kenan sa muke cewa mu ba mu ga gurbin da za ku shiga mota sai kun je secondary school ce wai addu'a ba a ban ga wannan gurbin babu shi in kuma da shi a nuna mana kai addu'a ma kanta a kawo salatin annabi goma kul huwallahu uku falage da nasi a wannan ba kowar musulunci bace ba wannan ba kowar musulunci bace abinda sahabbai suka ce manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana koya mana kafaratul majlisi kamar yake koya mana wata sura abinda annabi ke koya musu kenan amma annabi na yin addu'a a yakin hazab ya yi addu'a amma cewa ya karta kaza da kaza a'a annabi ya alƙanut me yake cewa amin amin da aka kai ta karanta addu'o'i a haibun kai ƙarshe bari mu duba malam sai ya ce mu karasa لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور likai la ta sau alama fatakum domin kar ku ɗeba tsammani akan abin da ya kubce muku wala ta farahu bima atakum kuma kar ku yi fariya da abin da ya baku wallahu la yuhibbu kulli mukhtalin fakhurin Allah bai san duk wani mai girman kai mai yawa alfahari Allah ba san sa da haka abin da ya kubce maka haka Allah ya kaddara kar kai bakin ciki abin da ka samu kar ka yi fariya ka ce iya neman kuɗinka ne yasa ka samu a'a iya tattalinka ne dan baka kashe wani sa suka taru a'a ba wannan bane haka Allah ya ga dama sai ya ce الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الولي الحميد Allah ya ce allazina yabkhuluna waɗanda suke yin ruwa Allah ya ce ka bashi kaki wa ya'muru nasa bil bukhli kuma suke umartar mutane da yin ruwa ba su bayar ba kuma sun hana a bayar Allah ya ce wa man yatawalla duk wanda ya juya baya Allah ya ce ka bashi barikan Allah wa inna Allah huwal ganiyyu to fa Allah mawdaci ne alha kuma abun godewa wannan abin da yace ka bayar ba shi zai amfani da shi ba kai ne mai amfanuwa da shi in ka hana kanka kaiwa na'am لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati hakika mun aiki manzanninmu da hujjoji wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana sannan muka saukar tare da su da littafi da kuma adalci li yaquma an-nasa bil qisti dan mutane din su tashi da adalci adalci tsakaninmu adalci tsakaninmu da mahalicinmu adalci tsakaninmu da banzanninmu adalci tsakaninmu da magabatanmu wa anzalal hadida Allah ce sai muka saukar da ƙarfi sunan sura kenan sai muka saukar da ƙarfi fihi ba'sun shadidun ana yin makamai da shi kariya makami kowane irin makami kibiya mashi takwabi bindiga ana yi da shi wa manafi'u linnas da kuma abubuwan amfani ga mutane zaka yi gado ka kwanta zaka yi abun hawa duk abubuwan bukatuwa kaga wannan makami da abubuwan amfani ba su iyaka ba su da iyaka kenan yanzu alqur'ani ya koya wa wani kimiyya shi yasa in zaka ta qur'ani bi dikka bi itibar zaka samu abubuwa masu yawa ce Daka Allah madaukakin sarki ce ya halici ƙarfe don yin makami da kuma wasu amfanuka daban waliya alama Allahu man yansuruhu wa rusulahu Allah ya haka ne don ya gane wane ne zai taimaki Allah da manzansa bilgai ba boye inna Allah qawiyyun Allah mai ƙarfi ne azizun kuma Allah marijayi ne na'am
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم حقيقة من أتى النبي نوح ده النبي إبراهيم waj'alna fi zurriyyatihim an-nubuwa wal kitab sai muka sanya annabawa masu yawa a cikin zuriyarsu su biyan da kuma littafi fahimin mutadi daga cikin zuriyarsu akwai shirye wa kasirun minhum fasikun amma mafiya yawa su kuma fasikai ne na'am ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله فما ضعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Allah ce sun makafaina ala asarihim sannan muka bibiya a gurabansu annabi Nuhu annabi Ibrahim bi rusulina da manzanninmu wa kafaina bi Isa bin Maryama sai muka bibi sawunsu da annabi Isa dan Maryam wa atainahu al-injil kuma sai muka bashi injila waja'alna fi qulubil ladhina tabauhu ra'fatan wa rahma sai muka sanya cikin zuciyar waɗanda suka bi shi tausayi da rahama warabaniyatan ibta da uha da kuma rubananci amma su ne suka kirkira ba Allah bane yar bid'a idan ka kirkiro sai ta dame ka don Allah baya neman wahala ga lomarsa duk abin da kuma yake bid'a ne to me yin sai ta wahala shi da aka banu isra'ila sun kirkiro ruhubaninci mai ruhubaninci kaiwa makura wajen bautar Allah wadda hakan ma mai yi ba zai aure ba ba aure zai koma gefen gari ya yi bukarsa ya zauna ba ruhubanin shi bauta kawai sa a gaba da aka suka kirkiro wannan ruhubanincin ma ka tabnaha alaihim ba mu rubuta musu ba mu ce su yi ban Allah amma sun yi ne illa bace gha'ar duwanillah sai dai dan neman yardar Allah da ka shi dan bid'a zai kirkiro abu da sunan addini da sunan zai samu lada a gurin Allah kuma ya wahala ba zai samu lada ba idan ka ce wannan bid'a ne in kai kai aikin banza ka wahal da kanka kuma ba karba ba in ma kai sa kenan Allah ya ce, Famara auha haƙa ri'ayatiya, don haka a yadda suka tsara ta ba su kiyaye ƙa'idojin rubanancin ba, su da suka ƙirƙiro ko kuma waɗanda suka biyu bayansu. An gane, ko su da suka ƙirƙiro rubanancin ba su kiyaye ta ba ƙa'idata, ko kuma waɗanda suka biyo bayansu ba su kiyaye rubanancin ba a ƙa'idata. fa'atainal lazina amanu minhum ajrahum daka waɗanda suka yi imani daga cikin su sai muka ba su ladaddakin su wa kathirun minhum fasikuna amma mafiya yawan su Allah ya ce fasikai ne na gana na zamu hakura gurin da nisa to hibi hakuri tambayar Allah kai mu gobe ya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma a'iz al islam wal muslimin allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka